الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها, الإخ... أيها الإخوة في الله أما خطبتنا اليوم تتكلم على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر وأكبر من الأهل والوالد والولد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان ونفيه على من لم يحبه هذه المحبة عن عنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث لا يؤمن رجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين أخرجه البخاري ومسلم وحدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجه البخاري ومسلم قال أبو قال أبو الوليد قال أبو قال الإمام أبو سليمان الخطابي بل لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار لأن حب الإنسان نفسه طمع ولا سبيل إلى قلبه قال ومعناه لا تصدق حتى لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتكثر وتكثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاك هذا كلام الخطابي وقال ابن بطال والقاضي عياد رحمة الله تعالى, رحمة الله تعالى عليهما المحبة ثلاثة أقسام محبة إجلال وعظام كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس وجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصناف المحبة في محبته قال ابن بطال رحمة الله تعالى عليه ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي أن حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذ عليه من حقه آخذ عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين لأن به صلى الله عليه وآله وسلم استنقذنا من النار وهدينا من الضلال قال القاضي عياض رحمة الله عليه ومن محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته وتمنى حضور حياته فيبذل ما له ونفسه فيبذل ما له ونفسه ونفسه دونه قال وإذا تبين ما ذكرناه وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق علاء قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن هذا كلام القاضي عياد رحمة الله تعالى عليه والله تعالى أعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم آت نفوسنا تقاها وزكها أنت خير من زكاها اللهم آمنا في أوطاننا وآمن روآتنا واصل عوراتنا اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة في الله إن الله أمرنا أن نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga iyayen halitta tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalan gidansa malam ya ce hukumar tana magana ne akan wajibci da tilasti da farlancin san manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam sama da da yadda mutum yake san iyalansa da ɗansa da mahaifinsa da sauran mutane baki ɗaya sannan kuma tana magana a kan cewa an kore imani an kuma sako sake kalma ta rashin imani akan dukkanin wanda bai yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan soyayyar ba irin wannan kaunar ba ya zama rashin imani zai tabbata a gare shi malai ya kawo hadisin Anas Allah ya kare yadda a gare shi ce manzan Allah sallam ya ce bawa ba zai zama mai imani ba wata hadisin ya ce mutum ba zai zama mai imani ba har sai na kasance na soyuwa a wajensa sama da iyalansa da dukiyarsa da mutane baki daya hadisi na biyu shi ma daga anas dan malik yadda Allah ta kara tabbata gari shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dayan ku ba zai taba yin imani ba har sai na kasance na soyuwa a wajensa sama da ɗansa da iyayensa da mutane baki ɗayansu al'imam abu sulaiman al-qabbali da yake yin ƙarin bayani akan hadisin sai ke cewa wannan ba ana nufin ko kuma ba a nufin so na ɗabi'a na al'ada ya ce ana nufin so na zaɓi ya ce domin mutum son kansa da yake yi ɗabi'a ce da aka ɗabi'antar da shi ya so kansa ba shi da wani zuciyarsa ba ta da wani zaɓi ta so kansa ko ta ƙi ba ta da wannan zaɓi ba ganin dama ta ta so kansa ba da aka san da ake magana so na zaɓi ka ji ka zaɓi manzan Allah su sallam a kan kowa a kan koma shi da wanda ake magana ba wai ɗabi'ar da aka ɗabi'antar da kai ne kake jin kana son sa ba a'a kamar yadda kanka kana son kanka ne saboda dama haka aka gina ka cewa ka so kanka da kanka zuciyarka ba ba ta zabi a kai to shi manzo Allah sallam so san da zaka masa so ne na zabi na ka zabe shi kana jin kana son sa sama da komai sama da kowa duk wani abu da yake duniya ka fifita manzo sallam akan wannan abu sai yake cewa abinda ake nufi shine sanka ba zai zama na gaskiya ba ko soyayyarka game da ni ba za ta zama ta gaskiya ba har sai ka karar da biyayyarka da karan kanka cikin mun cikin sona mana sai biyayyarka ta zama gaba daya manzo sallam kake yi wa ka sallama biyayyarka gaba daya ka mika ta zuwa ga manzo sallam to a wannan lokacin shi ne imanin ka zai zama imani na gaskiya imani mai nagarta imani kyakkyawa sannan kuma ka zaɓi neman abin da zai jawo manzo sallam ya yarda da kai goben kiyama akan abin da zuciyarka take so na bidiyoyi da kage-kagen al'amura sai ka watsar da su ka yi fatali da su ka tsaya akan iya na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin shi ne wanda zai sadar da kai zuwa gare shi gobe yadda da kai gobe kiyama sannan ya ce ko da ku a cikin wannan abin akwai halaka za ka halaka za ka shiga wani hatsari wadda za ka iya salwantar da rayuwar ko dukiyar ko dukiyarka da rayuwarka in dai wannan abin shi wannan abin din ya zama zai sa ka sami yardar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine soyayyar manzon sallam in ka je kai shine soyayyar tasa dukiyarka da rankan ya salwanta to shine ka zama cikakken masoyi wannan ka bi tarihin sahabbai da yawa za ga sun yarda su mika dukiyoyinsu da rayukansu akan manzon sallam za sahabi dai ce ka zama fansar uwata da ubana ya ma'aikin Allah mana ya yadda da mahaifinsa da mahaifinsa su bar duniya manzo sallam ya rayu to irin wannan soyayya irin wannan kaunar ake so kai ya yadda ya taso da garin Makka ya bar dukiyarsa da 'ya'yansa da kaza da kazansa ya dawo garin Madina saboda ya biyo manzon Allah sallallahu su rayu tare da shi irin wannan soyayyar ake so ka ji da ka iya barin dukiyarka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana yake cewa imamul battal ibn battal da qadi iyad suke da wasu suke cewa soyayya kala uku ce akwai soyayya wadda take ta girmamawa da darajawa kamar da ya so ubansa wannan soyayya ce ta me ta girmama shi da daraja shi kamar akwai kuma soyayya ta tausayi da jin kai kamar soyayyar uba ya so ɗansa wannan soyayya ce ta tausayi da jin kai da yake masa yace akwai kuma soyayya wadda take ta kyautatawa ta kyautatawa to wannan soyayya ta kyautatawa shine soyayya sauran mutane gaba ɗaya kuma kana son su ne saboda kyautatawa tsakanin ka su a matsayin su na ne na mutane irin ka yasa kake son su kake tsonar su kake kaunar su mana ba za ka cutar da su ba za ka zalunce su ba ba za ka danne musu haƙoƙin su ba saboda me saboda kana son su in kana son su ba za ka amma in ba ka son to kawai za ka iya musu yanzu yadda ake jagoranci ake shugabantar al'umma a yanayin son su ne yasa ake musu abin da ake musu inda wanda yake jagorantar su yana son su ba dai musu wannan abin da yake musu ba ba dai musu abin da yake musu yana jagorantar su ba dama a ce mutum ya zo ya aiki shekara talatin da biyar aikin gwamnati ya gama aiki shekara talatin da biyar kuɗi bai wuce miliyan biyu ba miliyan miliyan biyar ba amma ya shekara goma sha an kasa an kasa biyansa saboda ba a san sa ne wallahi ba a san sa ne in ana san sa ba za a masa wannan aikin ba ba a kaunar sa ne in akwai kauna ana san sa a matsayin sa na dan adam kamar da yake jin shi dan adam ne wallahi zai bashi haƙƙin sa da bai wuce dan wani abu dugo ba dan wani dugo ne dan wani dugo ne daga cikin dubbai abin da zai bashi amma sai kaga ya me ya gagar sai a ji a yi ci ego abin da ba zai al'umma amfani ba amfaninsa ya yi nesa daga al'umma asalin abubuwan da suke al'ummar suke da bukatan ana son samu sai ga ba su aka damuwa musu ba duk wannan ƙare-ƙaren kuɗin man da ake rashin tausayi ne rashin son mutane ne a matsayinsu na mutane sa ake musu wannan tsarin inda ana son su a matsayinsu na mutane duk ba za musu wannan tsarin ba amma tunda ba a son su a matsayinsu na mutane to koma me da iya musu ba abin da bara ya mutane tun da ba a san sa matsayinsu na mutane to soyayya ta kyautatawa ce to kyautatawa ne mutum ya yi ritaya shekara goma shekara biyar shekara goma sha baka biya shi kudin sa ba kyautatawa ce soyayya ce ta kyautatawa kariya kake ka ce kana son kana son soyayya ta kyautatawa eh dai in ka ce soyayya ta mugunta to wannan kuma ya ce babu lifi ko kuma ka zo ka dinga kara mutane kudin mai ba gaira ba dalili ka tsananta mutane ka musguna mutane ka sa mutane a cikin kunci da wahala ce wannan kana son sonan sonan sonan tausasawa babu maganar tausasawa babu tausasawa a ciki ballantana har wani ya fito ya ce saboda tsabar rashin tsoron Allah wanda sharrinsa ya ɗara sharrin shi wannan mai karin ka ce wai wannan abin da ake yi wai an yi wai baya nan shi baya nan shi wanda aka wanda yake da hurin abu wai baya nan aka kara sannan kuma kai yanzu baka ɗan da na sanin wannan mulkin da ake mutane wannan bakin mulkin na rashin tausayi da rashin imani da rashin jin kai wai baka dan da na sanin cewa ayi wannan gwamnatin wannan gwamnatin mara tausayi mara jin kai kace baka dan da na sai in ka yi ta bisa tsammani mai kyau shike ne ya zo da mummunan tsammani shike ne ka fito kace a wannan abun ba daidai bane ba haka muka ce da ai ba da haka ba ma tare da ita ba gajiyawa bane ba kasawa bane dan baka sa abin da yake cikin zuciyar mutum ba zai bayyana maka dai abin da ka gani ne sai kuma ka gina hukunci a kai amma abin da ya zo akasin wannan kuma to sai ka fito mara kyau sai ka fito ka yi bara'a ka yi hannun riga tsakanin kai shi ma bara ka zo ka tayar da kana goyon baya mutane suna jin abin da suke ji suna jin wahala suna can tsanani amma kana ce wai kana goyon baya an yi al'ummar kake jagoranta kai ba ko kana tausayin al'ummar da kake jagoranta kuwa wallahi ba ka tausayin su sai malam yake cewa saboda haka manzo sallam ya tattara wannan nau'ika na soyayya gaba ɗayan ta manzo sallam don nan nau'i soyayya guda uku gaba ɗaya aka so ka tattara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibnu battal yake cewa Allah ya masa rahama yace ma'anar hadisin shine dukkan wanda ya cika imaninsa imaninsa ya zama ya cika to lalle ne san cewa lalle hakkin manzo sallam ya fi karfi a kansa sama da hakkin mahaifinsa da ɗansa da sauran mutane baki daya in dai soyayyar ka ta manzo sallam ta zama cikakkiya a imanin ka ya zama cikakke yana da kyau yana da ƙarfi to lalle da ka san cewa lalle soyayyar manzo Allah sallam ta fi ƙarfi a kanka sama da soyayyar mahaifinka da ɗanka da sauran mutane dukkaninsu baki daya sai yake cewa me yasa sai ya ce saboda dalilin manzan Allah sallam ne za mu kubuta za mu tsira daga wuta domin kan manzan sallam sau da kafa ba za ka shiga wuta ba kenan duk wanda zai soka ba dalilin sa ne za ka kubuta daga wuta ba dalilin manzan sallam ne za ka kubuta saboda shi ne zo da me shi ya zo da shirya kenan wannan soyayyar da zaka manta ko ta soyayya domin duk abin da zai baka na duniya ne akwai lokacin da za a nemi ko dai kai ko abun babu amma waccan kuma soyayya da za ta kai ka zuwa ka kubuta daga wuta wannan ita ce ta har abadan abada babu ranar da za ta kare yace sannan kuma saboda shi da manzon Allah sallallahu ne Allah ya fitar da mu daga duhun bata da zalunci da kafirci zuwa ga hasken imani kenan duk wanda ya zama wannan shine sila na samun wannan ashe ya cancanta ka masa soyayya sama da dukkanin wanda bai zo maka da abin da yake fitan kucin wannan ba Al-Qawi iyad yake cewa Allah ya masa rahama yake cewa da daga cikin san soyayyar manzo sallam taimakon sunnarsa da kuma tankadewa da rerewa da tacewa game da shari'arsa da kuma buri na halartuwar rayuwarsa saboda haka mutum sai ya watsa dukiyarsa da ransa saboda manzan Allah sallallahu ya ce taimakon sunnarsa yana daga cikin taimakon sunnarsa shine ka tankaɗe ta ka faɗi abin da yake ingantacce nasa karka je ka jawo abin da yake ba ingantacce ba ballantana kuma ka je ka kago abin da yake ba shi ma da alaka da shari'a ta kusa ko ta nesa nisansa tsakaninsa da shari'a nisan gabar ɗin ka je kawo wannan abu ka ce wannan ɗin shi ne soyayyar maza sallam to wannan bata ne cikakken bata duba irin abubuwan da aka dinga yi akan titina a birane da ƙauyuka kaga tsoho ya je ya sha kwaya yana rawa kai kana gani ka san rawa ce yan kwaya amma wannan wai yana da auren wai san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake wani san manzan sallam wani irin so ne wannan shine taimakon sunnar manzan sallam manzan sallam in addini ne wannan abun ya bar shi ana samun wannan falalar ya bashi bai gaya wa al'umma ba sabai ba su gano ba dukkan wanda suke wayansu ba su gano ba amma saboda san zuciya da san rai da ake bi sai zama wannan shine addini ka dube da mata suka dinga fita tsirara suka dinga rawa ta rashin kunya da tsageranci da rashin tarbiyya a gaban iyayensu da yayinsu da shugabanninsu da kannansu da yayansu wannan wai da sunan addini wannan iskancin ne sunan asa addini wannan iskancin wannan shashancin ko ba wanda ya sai hana kuma a cewa ba za ka yi magana ba to saboda ba za ka yi magana ba kenan an yadda cewa wannan abun daidai ne saboda duk lokacin da aka yi barna ka ja baki kai shiru to ka da wannan abun daidai ne duk barnar da aka yi aka yi shiru to wannan barnar an yadda cewa daidai ne kenan al'umma sai ta yadda cewa wannan abun da aka yi aka dinga yawo a titina ana rawa ana kaɗe-kaɗe ana juyi wannan abun addini ne sai mutane suka yi to shi kenan to da wadda ya yi da wadda bai badu bai je gaban Allah kowa zai je ya amsa domin shi ma wadda bai faɗa ba ya yadda mai ya yadda wannan abun addini ne da aka kare sunan maza sallam ba ana nufin san maza sallam da irin wannan sunan da ake yi ba sansa ta hanyar tankaɗe sunnarsa ita kanta sunnar ta sai ka samu ingantacciya domin ko da wata bata inganta man ka tattaro ta ka kawo ta ba ruwan Allah da ita ba ruwan manzo sallam da ita ballantana kuma abin da aka ji aka kago shi aka kago shi bayan tsawon wani zamani bayan wasu shekaru masu tarin yawa aka kawo shi aka ce wannan abun addini ne abota wa Allah da shi da a samu lada waye ne ba da lada waye ne ba da lada wannan kariya ne wannan yaudara ce wannan rudi ne ko aka yi mutane da haka mutum ya yi aiki wajen taimakon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kenan sai ka tashi wajen ka yaki wannan abun da iya karfinka da zaka iya na dukiyarka da iliminka da duk wani wayanka dabararka sai ka tashi ka yaki wannan abun shine cewa lalle kana son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in baka yake shi ba to ka sani cewa akwai kalubale da tambaya ga ta anya kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa domin ga kishiyarsa an kawo kishiyarsa an saka a cikin addini gashi kai kuma ka zuba ido a inda za ka iya hanawa baka hana ba baka ce komai ba da wannan akwai alamar tuhuma a kanka sai malam yake cewa idan haka ya bayyana maka idan abin da ya muka ambata ya bayyana to zai bayyana cewa lallai hakikanin imani baya cika sai dai in an samu haka kuma imani baya inganta sai in an tabbatar da ɗaukaka matsayi da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma daga matsayinsa sama da matsayin kowane uba da kowane ɗa da dukkan wani mai kyautatawa da wani mai falala a kanka mana in dai ya bayyana maka haka to ka sani cewa imani bai cika kuma baya inganta sai in haka sun tabbata ɗaukaka darajar manzon sallam sama da darajar kowa wannan mahaifi ne ko ɗa ko dukkan wani mai kyautata maka ko dukkan wani da yake jagorantar ka sai ka ɗaukaka darajar maza sallam sama da darajarsa sai ya zama darajarsa ta wuce sama da haka to wannan ɗaga darajar tasa ɗaga matsayinsa sama da matsayin kowa ba shi ne ka fito titi kana Allah Muhammadu Muhammadu wannan ba wannan rashin tarbiyya ne rashin mutunci ne rashin arziki ne wannan rashin tarbiyya ne da rashin mutunci da rashin arziki domin ba yadda za a yi a ce in shugaba ne yake da hankali lafiyarsa kalau ba yadda za a yi ka fito titi kana ta kwala wa sunansa kira kana rawa kana tuyi kuma yace waje waje kake ce wai yana jin daɗi yana jin farin ciki to ballantara kuma a ce manzo Allah sallam ne shine zaka masa ka shine zaka masa kuma ka ce addini ne zaka ba shine daga darajarsa ba daga darajarsa shine ka bi abin da yace sau da kafa duk abin da yace sau da kafa ka bi abin da yace ka bari ka bari wannan shine daka daga darajarsa an ambace shi ka ka masa mai ka masa salati amma ba abin da ya dame ka ba ruwanka da azar ba ruwanka da lasa ba ruwanka da komai ka zo ka wani mulmula gashi ka zo ma kana kiran wani ma kana ganin waliyinka ya fi manzara sallam waliyinka ma Allah ne a titi da ka zo wani yana kiran yana kiran yana kiran wani shehi ko wani waliyi wai ruwa akan titi a lingi ba rote ba wai ruwa ruwa ruwa ne yana kiran wani waliyi wani katu yana ce wai ruwa wannan shine addini da wannan ne za a bauta wa Allah ana kiran wani ana shirka ana kafirci yasa sharrin wannan ya fi sharrin wayancan azaliman saboda wannan shirka ne kafirci su ko wancan zalunci suke sharrin wannan ya fi sharrin wayancan azaliman da aka wayannan da su jawo mana wata musiba da da mu sake shiga domin bala'i suke jawa suna sanya wa Allah kishiya da sunan mai da sunan addini wata yake sanya wa Allah kishiya ba sunan addini wannan dama babu wani babu wata matsala kansa ka san ina yake amma wannan da sunan addini da sunan bautar Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sa wa Allah kishiya yake daga manzon sallallahu yake kashi matsayin Allah ba shi ba ma yake dauko can wani tukuro da tanko yake kai su matsayin Allah subhanahu wataala kuma a zuba masa ido kuma a ce da a zauna lafiya Allah zai ba zai yi fushi ba kalla summa kalla summa kalla haka dole ne kowa ya ji cewa wannan badalar in dai baka santa sai ka yake ta ina cikin abu ne yake faɗa ce ina mamaki yadda ka ji mutum ya ce baya so amma kuma ya san inda za su wuce zai je daba ya zauna saboda yana so ya kalle su ƙarya ne kana so ƙarya kake kana so ga matan sa a titi ƴaƴansa a titi sun fito mai sun fito kallo ƙarya ne in ba ka so ba za ka kalla ba yau in ruwan kwarin kwatsada a musu ka fito kallo da kai da hada ba za a ware ka ba kuma so ne ya sa ka fito kallo inda ba ka so ba za ka fito kallo ba duk wanda baya so bari fito kallo ba duk wanda ya kaga ya fito kallo ko ta fito kallo kan masa hatimi da sainin cewa tabbas wannan yana son wannan abun yana jin daɗin sa yana kaunarsa shi ya saka amma wanda yake adawa da shi to ba dama kuma yanzu kalla kai da barna ake yi sabawa Allah ake me kai kamar kallon barna barna me kai kallon saban Allah kenan ka kalla ka ji daɗi ana sabawa Allah kenan in ya samu nasa zunubin me kai ma haka sami naka zunubin ba za ka fito ba za ka tsira ba Allah ya shirye da mu zuwa tafarkin sa bane dace ya aminta da mu daga dukkan abu da muke tsoro Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu ubangiji ta'ala muna addu'a wannan kasa ta mu ubangiji ta'ala ya kara mata zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya shiga lamarin wannan kasar ta mu kawo mu ka mana saukin wannan rayuwa Allah ya kawo mana sassauci na wannan rayuwa Allah ya kawo mana sassauci game da wannan rayuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik